الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na litinin muna cikin wata na sha'ban a shekara ta 1443 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ya dace wa 28 ga wata na uku miladiya ta 2021 darasi na goma sha biyar a cikin littafin al'aƙidatu a tahawiyyatu mun tsaya wajejen da malin yake magana akan abin da ya shahi imani da kabari ko kuma imani da lahira sannan kuma da abin da yake da alaka da lahira wanda shine abubuwan da suke cikin kabari na ni'ima ko azaba da sauran ababen da suke da alaka da wannan malici wal qabaru rawdatun min riyadil jannati aw hufratun min hufarin niran kabari dausayi ne daga cikin dausayin gidan aljanna ga dukkan mutumin da ya aikata ayyuka managarta au hufratin ko kuma ya zamanto rami ne min hufarin nirani daga cikin ramin muka wuta jahannama to wannan kowane ɗaya daga cikin biyun nan abinda yake tabbatar da shi shine aikin da ɗan adam yake aikatawa idan ka aikata alheri a rayuwarka to da izinin Allah masabkinka na hware wanda shine kabarinka zai zamanto dausayi ne daga cikin dausayin gidan aljanna bimana za ka rika ni'imtuwa da morewa da ababen da ababe ne na morewa tun a cikin kabarinka kahin a kayaran da Allah zai tare kiyama idan ya zamanto a nan gidan duniya ka aikata ma sha'a abin da kake so kake aikatawa saban Allah shine titirkinka a rayuwa to kuma ka tabbatar da cewa lalle mutuwarka take da wahala kabarinka zai zamanto kwazozzobo ne rami ne daga cikin ramunan wuta jahannama Allah kare mu male cewa nu'minu bil ba'thi haka mun yi imani da cewa mutane bayan an binne sunan za a tayar da su sannan wa jaza'il a'mali yawmal qiyamati kuma za a musu sakamakon ayyukan da suka aikata a gobe kiyama kenan duk aikin da ɗan ya aikata zai samu sakamakon shi sannan wal ard za a bujuro da bayi ga ubangijinsu wal hisabi za a musu hisabi wa qira'atil kitabi kuma kowa za a bashi littafin shi a ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba karanta littahinka kai da kanka da kanka kama kanka da kanka raskwana ka ishi kanka da kanka mai yin hisabi idan ka karanto ka karanta za ka ga cewa lalle abubuwan da ka aikata tsakanin ayyukan banza da ayyukan kirki wanne suka fi yawa male cewa thawabi haka da samun gwaggwaban lada duka mun yi imani cewa gobe kiyama haka in zai faru kenan duk wanda aka zo aka tabbatar da cewa lalle ayyukan shi ayyuka na kirki ne kenan zai samu sakamako a wajen Allah subhanahu wataala wal iqabi sannan kuma akwai uquba waɗanda suka aikata ma sha'a to ba za su ga abin da suke so ba gobe kiyama sai dai takaici da nadama sannan ma ce wasirati kuma mun yi imani da cewa lalle akwai sirati Allah ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wannan wutar jahannama sirai yana nan shimfudi a samanta siraɗin nan ya hi gashi gashi ya hi shi kabri sannan kaifi gare shi a haula wala quwwata illa billah kuma dole kowa sai ya biya zo ya wuce wa in minkum illa wariduha abu ɗaya ne kawai wanda suka aikata ayyuka managarta Allah ce summa nunajjil ladhina taqaw za mu tsiratar da waɗanda suka ji tsoronmu a gidan duniya wa nazaru zalimina fiha jithiya su kuma azzalimai za mu bar su su zamanto ma'abuta faɗawa wannan waje Allah kiyaye da aka mutu ya riƙa tuna sirati ka riƙa tuna cewa za ka zo ka yi wannan wucewar manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wucewar mutane akan siradi yana da alaka da ayyukan da suka aikata a gidan duniya idan sun aikata alheri to wannan alheri ne kawai za su gani idan saɓanin shi suka aikata to in suka zo wucewa saman siradin nan ba za su iya wucewa ba mutum yana hawa kawai wata ƙugiya za ta yi ƙasa da shi to Allah kiyaye wanda kuma yake aikata alheri kuma su ma ala maratib martaba ne daban-daban wani ya zo kaman walƙiya kan ka ƙibta ido matan ya wuce aiki wani kuma ka ga cewa ya zo da ayyu da, da irin gudu irin na ƙatu shi ma haka zai zo ya wuce wani ya zo yana tahiya yana sauƙi iya sauƙinka iya aikinka wani haka za ka ga ya zo yana tahiya da kyar yadda ka san irin tsoho in ya ta kwakwabe yadda yake tahiya haka da kyar yana tahiya ba tsoho ba da shi kuma sashi wannan tahiyar ayyukan shi ne haka nan wani zai zo yana rarrahe wani ya zo yana jan mazaunayyar shi haka yana ja yana ja akwai wasu ƙugiya ko ka ce fatsa daga wutar jahannama su kuma daga ƙasa suna tasowa wannan fatsar ta karce shi wannan ta ja shi ta fusga ya yi kace-kace da jini amma kuma zai samu ya wuce a jide eh tun da ya tsira to wani kuma yana haihuwa wannan fatsa kawai ƙasa za ta yi da shi ƙasar nan ina ce ita ce wuta jahannama Allah kiyaye wal mizan haka kuma dole kai imani cewa akwai mizani ma'aunin da za a auna wa bayi aikin su a gobe kiyama wa nad'u al mawazin al qist al yawm al qiyama Allah ce za mu dora ma'aunayya na gaskiya a auna ayyukan bayu kowa auna mashi aikin shi tsab duk abin da ka aikata wanda kake ga cewa ba mai gani za zo a hudu da shi a ce aiwa da dan wani ga abubuwan da ka aikata Allah ka rahama asiri wallahi mu aikata ayyuka mu nagarta abinda muka san ma'aikata ba daidai kuma mutu ba malici wal jannatu wan naru makhluqatani la tafniyani abadan wala tabidani وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له مالك والجنة والنار دوت الجنة قبائل مخلوقتان أنحل الجنة سنة نان أينزهك الجنة تنا نان وتما تنا نان la tafniya ni ba sa karewa abadan har abada wala tabida ni kuma ba sa lalacewa a ce ai ina system din ya samu matsala ba haka nan suna nan jira kawai suke wa anna Allah ta'ala khalaqa al-jannata wan nar Allah ya halicci wuta da aljanna qabla al-khalqi kahin ma ya halicci halittu wa khalaqa lahumma Allah ya halitta musu ahlan ma'abuta iyali akwai iyalin wuta akwai iyalin aljanna kowane da nashi wuta da nata mutane aljanna ma da nata mutane mutanen kwarai mutanen arziki mutanen kirki mutanen da suka san ya kamata mutanen da suka san haƙƙin Allah suka san kula da bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda su ne yan aljanna fandararru da yan bari na iya da yan nuna tsarin Allah ba komi bane ba da nuna cewa mu muke da ilimi muke da tunani ko tunaninmu bai yarda da kaza ba da su ma kuma sun akwai gidan da aka musu tanadi yana naina jiran su sannan wuta da aljanna na Allah manzal a malaki ta anan an halicce su manzal sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai suna zaune aka ji wani ƙara sai manzal yake tambaye su shin kun san menene ƙaran menene suka ce a Allahu wa rasulu alam mazala ce ai wani wani wani dutsi ne aka aka gangara shi cikin wutar jahannama yau shekara 70 yana gangarawa sai ya isa wannan karan da kuka ji karan wannan dutsin ne kenan wutar na akwai ta tana nan haka aljanna annabi adam alayhi salatu wassalam ai daga cikin aka huddo shi kenan duka da wuta da aljanna duka suna nan kuma kowace tana da irin nata tana da nata iyalin Allah samu zaman to yau aljanna ne faman sha'a minhum ila aljannati fadlan minhu wanda Allah subhanahu wataala ya so a cikin bayin shi ila aljannati zai je zuwa ga aljanna fadlan minhu farla ce daga Allah subhanahu wataala akan bawan shi Allah baka daman da zaka aikata ayyuka managarta da zai yarda da su su zama to maka sababi na samun aljanna wanda ba karamar daraja bace ba wa man sha'a minhum ila nari wanda kuma Allah ya so zai yi gidan wuta kuma adalan minhu adalci ne daga wajen Allah subhanahu wataala adalci ne wa kullun ya'malu kowane ɗaya daga cikin biyun nan da 'yan aljannan da 'yan wutan ya'malu zai yi aiki na lima qad furiga lahu game da abin da aka halicce shi dan shi awwa dan haka i'malu manzala ce ku yi aiki fa kullun muyassaru lima khuliqa lahu kowa an sauƙaƙe mashi abin da aka halicce shi dan shi wallahi idan kaga kana zuwa masallaci har kake zuwa ka saurari karatu kake ɗaukan ƙur'ani ka karanta kake ƙoƙarin ya za a yi ka kula da addini ya za a yi ka agaza za a yi ka taimaka ya za a yi kai kaza kai kaza wallahi kamar Allah godiya wani yana nan hankalin shi a bige a kaɗe yana ga cewa duniya ne ita ce abin tarba da gaba gadan-gadan yana gama miye a wani maganar lahira ya zo ya zauna a ce minti talatin ya saurari karatu wallahi ba zai iya ba saboda shaidan ya yi kane-kane a cikin rayuwar shi da haka duk abin da kai kana yi na aiki na bauta ga Allah kai ka ɗaga hannu kai godiya ga Allah ka rika cewa alhamdulillahi lazi hadana li haza ka rika godiya ga Allah subhanahu wataala saboda falala ce daga Allah wasa'irun kuma kowane ɗaya daga cikin biyun nan ɗan aljanna ne ko ɗan wuta ne sa'irun mai tahiya ne ila ma khuliqa lahu game da abin da aka halicce shi dan shi abin da aka halicce shi dan shi in ɗan wuta ne sai kaga yana ta aikin ƴan wuta idan ɗan aljanna ne kuma sai kaga yana ta aikin ƴan aljanna wannan haka yake sannan ko mutumin da aka halicce shi dan wuta gane shi dan gidan wuta ne to zaka samu cewa aikin da zai aikata duka aiki ne irin na wuta abinda zai sa a gaba kenan a cikin rayuwar shi kuma wa yake bada labarin dan wuta ne ubangiji subhanahu wataala sannan kuma ubangiji ya san dan adam tun kahin ya halicci dan adam din kuma da aikin da dan adam din zai aikata a lokacin da aka halicce shi haka Allah ya san kowa sai Allah ya ba dan adam zabin cewa ko ka bi dama ko ka bi hagu wanda ya bi dama to wannan ya ma kanshi rahama ya ma kanshi ya tausaya ma kanshi wanda kuma ya fandare ya bi hagum to wannan shi kuma ya jawo kanshi tashin hankali Allah kiyaye malice wal khairu wash sharru muqaddarani al ibad da alheri da kishiyar shi shine sharri muqaddarani dukan su abubuwa ne wanda an kadarta su al ibad akan bayi da haka dole ka yarda cewa rayuwa tana da fuska guda biyu huska ɗaya alheri ne huska ɗaya kuma sharri ne wannan alherin da sharrin gaba ɗaya jarrabawa ce daga Allah subhanahu wata'ala zuwa ga bayan shi Allah shi ya halicci waɗannan ababe sannan kuma ya ƙadarta su ga bayi wanda ya yi godiya ya nuna komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to wannan abin sai zamanto mashi abin cin jarrabawa wanda kuma yake ga cewa a an kadarta mashi alheri yanzu shi ke nan duk abin da ya sa gaba a rayuwar shi yana ga cewa lahiya launi bai da matsalar komai wannan abin sai ya sa ya zamanto ya fandare wa Allah subhanahu wataala baya jin has to wannan kaga bai ci jarraba wanda ya kamata ba ni'ima ce amma azaba ce a gare shi sai zo gobe kiyama an mushi daurin tankila an mushi daurin minti ko ina a dauri ana hawa za a kai shi wutar jahannama sai rika cewa ma agna anni maliya da rika cewa dukiyar shi bata amfana mashi komai ba ta bayyana lahul an yanzu ya bayyana a gare shi cewa dukiyar da ya rike da yake alfahari da ita yake takama da ita yake nuna cewa yahi kowa ashe aikin banza ne nadama wannan dukiyar za ta kasance mashi halaka anni sultaniya mulkin da ya riƙe da ya ci zaɓe yake tsammanin cewa wata rahama ce da wata daraja ta musamman shi ƙin na daban ne a cikin mutane idan bai aikata abin da ya kamata ba na cin jarrabawa a cikin mulkin nan shi ma ƙarshe zai komo ya riƙa nadama ashe da ma bai san hanyar da ake bi a samu mulkin ba da haimashi alheri kaga wannan abin da ana ga alheri ne za a ɗaga ka a cikin al'umma dukiya wane ne da sauransu da harakan da ya shahi jagoranci to tabbas duk mutumin da Allah ya bashi wannan tun da ɗadam shi ne ke gani a matsayin alheri yanzu daga an yi magana alheri duk wani abin da yake na tsohurta lahiyan gangan jiki dukiya mulki wane ne da sauransu to wannan in mutum bai amfani da su a cikin abin da ya kamata sai su zama to mashi abin nadama da kaicu da wayo Allah wa sharru sannan kuma abin da yake sabanin alheri abin da yake sharri ne shi ma an kadarta shi akan bayi haka kawai ana cikin rayuwa sai kaga wani abu ya zo ya gitta maka wanda bayar dadi wanda kuma wannan yake nuna maka duniya kawai ba wani kayan kirki bane ba yanzu ka dauki mutumin da yana da dukiya iya san rai yana da mulkin ma ga mulkin a hannun shi ga duki a hannun shi amma sai wani abu zai gitta a rayuwar shi sai rasa yadda zai dishi sai ka ga la'alla matar shi ta gagare shi ko kuma ɗan da ɗan shi ne maniyin shi ne daga tsatson shi ya hutu amma kuma ya gagare shi ya faskare shi ya hana shi sakat mulkin nan da kuɗi gaba ɗaya musu maganin waɗannan abubuwa gaba ɗaya sai zo shiga cikin wani kumci ya shiga cikin damuwa wanda wannan yake maka nuni akan cewa kai mazilta abdan lillah kai bawa ne ɗau'an aukaraha ko ka yarda ko baka yarda ba ko kana so ko baka so kai bawa ne ga Allah saboda ni akwai abubuwan da suke faruwa sabanin yanda kai kake so ne ko bayan da kai bayan da zaka yi da su di yanda kake jin cewa kana da mulki ko kana da kaza kana da kaza akwai ababe da suke faruwa su yana gittawa a rayuwanka haka suke gittawa kuma bayan da zaka yi da su kuma haka nan ne kawai kuma a ce duniyan gaba ɗaya ba ma kai ba mulkin duniyan gaba ɗaya ya haɗu da kuɗin duniyan gaba ɗaya ya haɗu bai isa bai sake wannan abin akan yanayin da yake tafiya yadda Allah ga dama haka zai ta yi to da ka yarda cewa alheri da sharri duka an kadarta su akan bawa idan wani abu marar daɗi ya same ka shine ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ka yarda cewa Allah ne ya kadarta maka wannan abun wa zai iya yayi maka shi zai iya yayi maka wa in yamsaska Allahu bi burrin fala kashifa lahu illa hu idan ubangiji ya shahe ka ya jarrabe ka da wani abin da yake na cutarwa ne to babu wanda zai iya yaye maka wannan abu in ba Allah ba nawa zaka ga mutanen da suka rika suka giga a wajen bin malaman tsubbu da bokaye wani abu ya zo ya faru a cikin rayuwarsu gama biye-biyen bokayensu da 'yan tsubbinsu amma wallahi wannan abin yanda Allah ya kadata shi haka zai gudana idan ma yana ga cewa ya tafi wajen ɗan tsubbun nan an yi tsubbu an yi sihiri an yi bokanci wannan abun ya zamanto daga akwai ya zama babu to wallahi ta lalace Allah ke ma wannan bawa wa umli lahum inna kaidi matin Allah ce ta lala nike musu kamu na iya da tsanani inna Allah la yumli lizalim Allah yana ta lala ga ga azzalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu har lokacin da Allah ya kai bawan nan ƙarshe idan Allah ya kama wannan bawan bai isa ya kubce ba wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadhahu alimun shadid haka Allah yake wa alqarya ko wasu al'umma yanzu ka duba yanda duniya ta taru akan sa'a ma Allah subhanahu wataala matsalolin da adda ko a cikin wanda suke musulman ne ma kahin ka zo waɗanda su dama zallan arna ne suna da yawa to amma kuma ga duniya haka tana tahiya ana tahiya ana tahiya har wani wanda bai sa abin da ake cewa addini bai rika cewa ai ga musulman nan kullum suna ta'adda amma kuma abin har yanzu ya ƙi ƙarewa yanzu misali amurka da irin su isra'il da ta'addancin da suke a kan ƙasashe da sauransu ana allahumma dammir amurka allahumma dammir isra'il allahumma kaza allahumma kaza allahumma izzal islam wal muslimin wa zilla shirka wal mushrikin wani ya ce a ka'aba ma ana ta yi amma kuma har yanzu ga kahuran nan sai kari suke karawa wani jahilci ne duka shekara nawa suka kahu shekara kuma nawa aka yi a duniya za a zo ya zama to kamar labari a sunnar rayuwa ma duk abin da ya ɗaukaka ana cewa wane wane wane wane wacce wacce wacce wacce wata da sai kaga abu ya zama abin tausayi wannan shine ka'ida ubangiji a ban ƙasa da haka Allah in ya jarrabe ka da abin da bai da daɗi ka jure kar ka raba ƙafa kamar da ake hudi a ce sai an raba ƙafa eh ce ya za a yi wannan abu haka dole kun raba ƙafa sai an yi wane ne an yi wane ne a je wajen 'yan tsubbu su ma a gaya abin zai kasance a je wajen boka a gaya abin zai kasance wannan jahilci ne da rashin sanin Allah subhanahu wata'ala don wani abu ya same ka na cuta ka roƙi Allah abin ya ƙi tahiya yana yi wa zaman ka haka shine zaman lahiyanka ka mutu ka tayi aljanna la'alla inda lahiya gare ka garas ko dukiya gare ka ras ko mulki gare ka to ba za ka zamanto mai jin has ba kuma ƙarshe wani abin zai zamanto bala'i da halaka a gare ka sai Allah kyale ka a yanda kake kinna a gigice a bige duk wanda ganka da abin tausayi a shekai wanda shi ne alheri a gare ka daga kai dai ka roƙi Allah ya tabbatar maka da abin da shi ne mafi alheri a rayuwarka da da dukiya da duwar abin da kake ga alheri ne ba shi wani zama to alheri haƙiƙi zai zama to a yanzu ka same su amma kuma hallo ashe bala'i ne a gare ka wal khairu wa sharru muqaddarani ala al ibadi Allah ya kadarta su akan bayi da haka yake cikin rukunnan imani an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara na alheri da kaddara wanda take bata da dadi dukan su daga Allah subhanahu wataala suke kuma Allah yana yin su ne linabluwakum ayyukum ahsanu amala saboda a jarrabe mu aga waye zai jure waye ba zai jure ba Allah ba mu ikon jurewa ya jarrabe mu da abanda zamu iya jurewa malici wal istida'atu iyawa allati yajibu wadda ta wajaba biha da ita alfi'lu mutum yayi aiki min nahwi min nahwi tawfiqi yana nan kwatankwacin dacewar da Allah ya ba ma dan adam allazi la yajuzu an yusafa al-makhluq bihi wanda baya halatta a wasafta shi abin halitta da shi kenan dukkan wata istida'a na iya bautawa Allah subhanahu wataala yana nan a rataye da at-tawfiqil ladhi dacewa sai Allah ya baka dacewa ne zaka iya aikata shi da haka kana sallah to ubangiji subhanahu wataala ne baka dacewa da yin kwatanta wannan ibadar wadda kuma la yajuzu an yusafa al-makhluq bihi wanda baya halatta a wasafta shi halitta da wannan abun saboda dama ce wanda Allah shi yake bada ta yace fahiya ma'al fi'lu ita wannan istida'an nan tana tare da aikin da bawa zai aikata wa amma listida'atu amma istida'a min jihati sihhati ta bangaren inganta ta bangaren inganci wal wus'i da samun dama wa tamkini da tabbatuwa wa salamatil alati sannan kuma da wohintuwar dukkan wata daman da za ta ba da ya aikata wannan aikin fahiya qabla al fi'li wannan yana tabbatuwa ne kahin ya aikata wannan aikin da haka wa biha ya ta'allaku al-khitabu da haka khitab maganar addini maganar ubangiji ya ta'allaq bi hada ya ratayu da wannan ne kina Allah shi yake ba ma dan adam daman ya aikata wannan aikin karka ci a ai kokarin ka ne hamzarin ka ne iyawarka ce ijtihadin ka ne a dacewa ne daga Allah subhanahu wataala wa huwa kama kala kamar da Allah ke cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dorawa ne sai abin da za ta iya daka wannan istita'an wani abu ne wanda yake wajibi mutum ya aikata shi abin da Allah dora maka dole ka aikata sannan kuma zaka iya aikatawa ka aikatawa Allah ya sani ba za ka iya ba baka aikata ba kuma Allah ya sani to wannan shi kuma yana da alaka da abin da yake zuciya ce da aka ce fattakullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgurda iyawan ku sai ka ci ai ga wani aiki na aiki baka iyawa alhali Allah ya san kana iyawa kuma ba ya saka shi ya saka in zaka iya ya sani in ba zaka iya ba ma yahi ka sani cewa ba zaka iya ba da haka shi kuma ubangiji subhanahu wataala ya ma kanshi alƙawli la yukallifu Allahu nafsan illa illa wus'aha Allah baya dorawa rai sai abin da za ta iya a wannan mas'alar alhukmu bima anzala Allah a cikin wannan lokacin da muke ciki yanzu a wannan matsalar wannan zai iya shigowa ciki yanzu wani a yau ya tashi ya ce zai tada kuran cewa dole sai an yi hukunci da abin da Allah tile ya safkar wannan shine wannan shine mahulkin da da yunkuri da abin da kowane mai imani yake so a ce a wayi gari mutum zai yi laihi a ce ai ga abin da manzo Allah ga abin da Allah ce za mu yi hukunci akan wannan babu babu babu lokacin da ya kai wannan lokacin daraja da kima babu wata rana da musulmi yake so ya gani sama da wannan rana amma idan babu yanda za ka yi wa shikenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha aqimu dawlatal islam fi nufusikum kowa ya tsaya ya kiyaye dokar Allah abin da zaka iya kakka yi ƙarya kakka yi ha'inci kakka yi cin amana kar ga san abubuwa da dama yanzu ha'incin da ake da cin amana da ake da har amanan ta zama lalibe a dokokin demokradiya wane ne ya dora mutane akan wanda aka ce dole kun zama ha'inai akwai wanda ya ce babu sai a dokokin wa dokokin shaidan babu wanda ya tilasta ka cewa sai ka zama mutum mara amana amma tsakanin masu amana da marasa amana a yanzu a cikin al'alamul islami su suka yawa marasa amana to sai ga abubuwan da ya kamata inda za a kiyaye waɗannan abubuwan ita wannan shari'ar automatikin za ta zo kowa ya kiyaye ka duba yanzu nisba nisba mai awiya misali yanzu ka ɗauki irin ƙasashenmu ƙasashe ne wanda ta'idadin sukkani ɗinsu duka kusan musulmi ne kusan kashi gomiyatar da tara musulmi ko tamanin ko gomiyatar da tara da takwas duka musulmai ne ɗari ba biyu ko ɗari ba ɗaya yanzu wannan musulman gaba ɗaya ce kowa zai kiyaye dokokin Allah a karan kan shi ba shi kan shari'a Allah ta ƙare ba a ce tun daga sama tun daga shugaban ƙasa har kowa talakawa kowa zai kiyaye shi kan shari'a Allah ta tsaya tamma abubuwan da muke aikatawa na ba daidai kin ba su kuma mana ga suna suna da yawa wanda za ka samu ce ai shaidan ne kawai ya sa mutane gaba mutane sun zama tuma biya shaidan alam ahada ilaikum ya bani adam Allah ta'budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin Allah ce wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kaseeran afalam takunu ta'qilun to za ka samu ga suna abubuwa wanda su ya kamata a fara gyarawa at-tasfiyatu wat-tarbiyatu ala musaffa a tarbiyyantar da mutane su tarbiyyantu su karantu su sa abin da ke cewa addinin a lokacin tuka shari'a Allah za ta iya tabbatuwa to la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha malace wa af'alul ibadi ayyukan bayi khalqullahi halittar Allah ne wa kasabun min ibadi amma kuma tsururtan aikin yin aikin shi kuma bayin su ne suka suka suka yi aikin kenan su suka su suka yi kasabin wannan aikin abinda da adam zai aikata na ba daidai ba halittar Allah ne amma kuma wa aikata shi shi da adam shi aikata kuma shi za a tambaya akan dan me aikata wannan abu ba ta zai ba musa ayyukan sabon shine ya halicce su da kanshi shiwa da adam ba zai iya ba aikin ubangiji ne to amma da ya halicci ayyukan na ba daidai ba sai ce kar ku aikata kaza to wanda ya aikata aikin kazan nan kuma za'ami Allah zai mishi uquba akan me yasa aikata aikin nan tunda Allah dama yayi jan hankali an yi hannunka mai sanda wannan shine ibtila'in shine shine jarrabawa kama kawo abu mara kyau kuma a kawo abu mai kyau sai a ce maka to wannan mai kyau din shi zaka taba wancan ka taba shi idan ka aikata wannan masu kyau din nan karshen ka zai yi kyau ka samu sakamako mai kyau idan ka taɓa wannan mara kyau ɗin sakamakonka ba zai yi kyau ba sannan kuma za ka yi nadama za ka yi asara za ka tabi shi kenan shi ne imtihan ɗin shi ne ibtila shi ne ikhtibar shi ne jarrabawa shi aka ba ɗaɗam daman cewa to ga sunan da ga dama ga hagu sai ka zaɓi hanya ɗaya sai ka bi kenan waɗannan hanyoyin halittar allah ne amma kuma aikin da ɗan adam zai aikata kuma shine zai zaɓa ma kanshi Allah ba shi wannan daman na ya zaɓa wa hadainahu najdain faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur male cewa lam yukallifuhumullahu Allah bai dora wa bayi ba tilas akan illa ma yutiquna sai abin da bayin nan za su iya duk abin da kaga ubangiji ya faɗi to ɗan adam zai iya ne sai dai in wani yanayi ya zo ya gitta a kan ɗan adam ɗin shi ko wasu al'umma su a karan kansu su kaɗai amma duk abin da Allah ya ɗora wa bayi tabbas wannan bayin za su iya wannan aikin me yasa saboda ubangiji shi ya halicce su shi ya san su su wane ne sai ce ku yi kaza saboda ya san za a iya wa lam yukallifuhumullahu ta'ala illa bima yutiquna Allah bai kallafawa bai dora wa dan adam ba sai abin dan adam din zai iya sannan wala yutiquna su diyan adam din a karan kansu ba su iya aikata wani aiki illa ma kallafahum face sai abin da Allah ya dora a gare su wa huwa tafsiru wannan kuma shine tafsirin la haula babu dabara wala quwwata babu ƙarfi illa billahi zuwa ga Allah subhanahu wataala bakka da ƙarfi bakka da dabara sai zuwa ga Allah naqulu mala yace za mu faɗi cewa la hilata li ahadin babu wani ma'abucin wata dabara wanda za ce ga suwa ne sun yi dabara sun ma Allah dabara ba yiwa ba a yi su kuma za a yi su ba la hilata li ahadin babu wani mai wayo ko wani mai dubara da zai wani dubaran da zai gano wani abu ko kuma huta daga cikin tsarin ubangiji subhanahu wata'ala ta hanyar aikata wasu ayyuka wala harakata li ahadin babu wani ɗaya da yake iya motsi sai da izinin Allah subhanahu wata'ala ka daga hannunka haka wallahi sai da izinin Allah in izinin ya huta ba za ka iya daga shi ba in duniya za ta haɗu wallahi batta da daman da za ta baka daman ka daga hannunka فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون gashinan dan adam in gashinan yana idaran shi rai yana fama huta amma ba wanda isa ya ce wani abu ba wani wanda isa ya kawo wani dauki la harakata li ahadin babu wani wanda yake iya motsa wani abu ko yayi motsi ko na makamancin wannan mana sai da ganin daman Allah subhanahu wataala yan duk wanda zai aikata wani shaidancin shi ma na kaman a daman shi ce kamar da zaka ji mutum yana cewa rayuwa ta ce ba ka ka amin katsalan da a cikin ta eh rayuwar ka ce saboda Allah baka dama ba ran da wannan damar ta huta za mu ga cewa rayuwar ka ce ko ba rayuwar ka ce ko ran da mala'ikan mutuwa suka fara zubo maka ga mutum yana ruka idanu ka wala mutuwa ta ishi da mu'azzi wala harakata li ahadin sannan wala ta hawula li ahadin ba wani wanda yake da wata dubara ko kuma ka ce ƙarihi ko ya juya wani abu daga huska kaza zuwa wani abu wala ta hawula li ahadin an ma'asiyatin lahi illa bi ma'unatillah ba wanda isa karkata wani daga saba ma Allah subhanahu wata'ala zuwa ga rishin saba ma Allah illa bi ma'unatillah sai da taimakon Allah a zo ai tawazi abin gashi nan kilar malam karar a hili yake kawai ya kamata bai ma kamata a ce ba har ana wani wa'azi yanzu ka duba mutuwa kawai misali mutuwa ta tahi da mutanen da sun hika duk in mi kake takama da shi kuma yau da gobin rayuwa kai ma tana nuna maka cewa sa'irun ila ma saru ilai kai ma za ka tahi zuwa ga inda suka tahin nan amma kuma ɗan adam ya gagare gane sai kasa gane cewa miye ya hana shi gane to in ka ga mutu ya bar saban Allah taimako ya samu daga Allah subhanahu wa ta'ala taimako ya samu daga Allah in ba haka ba abu ne wanda yake ba dabararka wacce ko kuma kokarinka ko hamzarinka ko na makamancin wannan wala quwwata li ahadin ala iqamati ta'ati Allah wa thabati alaiha illa bi tawfiqillah wala quwwata li ahadin ba wani ɗaya da yake da wani ƙarfi yanzu duniyar ake tahiyya ana ga cewa kahurai su suke rike da linzamin tago wallahi ba wani ƙarfi bane suke da wanda yake gani Allah subhanahu wataala balin da an bar abun haka nan kawai wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha manyan zaka ga mafi yawancin su ba ba sa jin magana Allah to ba wani wanda yake da wani ƙarfi ala iqamati ta'atillahi akan a tsayar da mutane dole sai sun yi da'a ga Allah wasabati da tabbatuwa alaiha akan da'a ga Allah illa bi tawfiqillahi face sai da sai da dace na ubangiji subhanahu wata'ala sai in Allah ya ba dan adam din nan dacewa da yin aikin da'a yanzu ka duba dan annabi nuhu alaihi salatu wasalam da matar shi da matar annabi nuhu annaba Allah ne suna ta wa'azi amma dai sun yi da'a ga Allah ba su yi ba وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين كان النبي نوح ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma qala la 'asima al-yawma min amri Allah illa man rahim wa hala bainahuma al-mawj fa kana min al-mughraqin fa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghida al-ma'u wa qudiya al-amr wastawat al-judi wa qila bu'dan liqawmi zalimin ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين har zuwa ƙarshen bayanin da Allah ya ci annabi Nuh alaihi salatu wasalam shi ma ɗan shaka matan shi ita ma aka bata bi Allah ba duk da irin bayanin annabawa da kasancewar su mala'ika jibril yake zo musu da wahayi daga wajen Allah amma ga ɗansu ga matarsu ba ta bi Allah ba kaga inda a ce ɗan adam yake sawa kaga da waɗanda ba su fanɗare wa Allah ba manzala sallallahu alaihi wasallam ga ƙurai shawa ‘yan uwan shi da kaza da kaza ya kiraye su amma suka ƙiya ga baffan shi abu lahab matsayin mahaifi yake a gare shi amma da ya faɗi maganganu marasa kyawu akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mai Allah yake cewa tabbat yada abi lahabin wa tab Allah sabkar da ayu ake tsine mai albarka har zuwa tashin kiyama da a nuna maka cewa shari'a al'amari ne na Allah haka Abu Talib wanda manzon Allah yayi da shi akan ya musulunta ya yana ya am kul kalimatan ahajju laka biha inda Allah ka faɗi kalma ɗaya ɗaya zan tsaya maka akan ta a gaban Allah qul la ilaha illallah ka ce ba abin bauta ba suka cancanta sai Allah a yi gagare hudu mazalla ya shiga cikin damuwa Allah ce laisa alaika hudahum walakin Allah ya hadi man yasha la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin in nasha nunazzil alaihim ayatan minas samai fa zallat a'naquhum laha khadi'in inda Allah ya ga dama da kwazai musulunta walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a saboda babu wanda ya gagare Allah da haka duk wanda kaga ya bi Allah to ganin daman ubangiji ne wanda kaga ya fandare wa Allah to haka ubangiji ya kadarta cewa wannan bawan zai fandare kuma Allah a cikin ilimin shi na gaibi wannan bawan damar da za a bashi dama fandare wanne zai da haka dace ne daga Allah subhanahu wataala wallahi musulunci ni'ima ce wadda babu wata ni'ima da ta kai ta sai dai kasancewar yanzu ka dubi misalin mutumin da ya shigo musulunci da wanda a cikin musulunci aka aihe shi sai ga wanda ya shigo nan ya hirke abin gam-gam sama da wanda a cike yake shi wanda a cike yake yana kamar wani abu ne automatiki kawai kamar automatiki ne kawai ban shi musulmi ban shi musulmi shi musulmi kamar abu mirasi ne amma wanda da kyar a cikin gumurzu ya bata da fabe shi gaba daya ya samu ya kutsu Allah ya taimake shi ya huto sai ga cewa yana jin abin ba kayan wasa bane ba wallah mu gode wa Allah subhanahu wataala da ya kadarta mana kasancewar musulmai ko muna muna roƙon Allah ya kashe mu akan musuluncin nan sai ga mutum gashi nan in karatu ne na a gane abu ya hika in wadata ne in buɗewar ƙwaƙwalwa ne in sanin rayuwa ne duk ya hika amma sai ga kuma gehe na bauta wani abin da ya je su a kasuwa da ka alhamdulillah duk da ana gaba kowa bane mu a duniya amma kuma Allah muna tare da ni'imar da muhi kowa a duniya wanda da gaske muna tare da musulunci wannan ya ishe mu ni'ima min qabl wa min ba'd babu wata ni'ima da ta kai wannan ni'ima wa kullu shay'in yajri bi mashi'ati Allah komi yana gudanuwa da ganin daman Allah subhanahu wata'ala wa ilmihi da ilimin shi wa qada'ihi da qadarta da da hukuncin shi qada'ihi da hukuncin shi wa qadarihi wa qadarihi da qadartawan shi غلبت مشيئته المشيئات كلها ganin daman Allah ya gallabi ya murƙushe ganin daman kowa gaba ɗaya abin da ya ga dama shine abin da za a yi ganin damanka ganin dama na ganin damanki duka ganin na banza ne ganin daman da shi ya murƙushe kowane ganin dama abin da yake so zai faru shine Allah subhanahu wataala wa ghalaba qada'uhu alhiyala sannan kuma hallau ya alqada'u hukumcin shi ya gallabi duk wani wayo gaba daya kullaha gaba daya duk wani wayo mai wayo to hukumcin Allah ya gallabe shi ba wani wanda za a kawo ya ce ai bari mu biyo hanyoyi kaza aka bi kaza ba sai an yi kaza ba rayuwa za ta yi sauki a sa'a ma Allah subhanahu wataala ba babu wannan yaf'alu ma yasha Allah na aikata abin da ya ga dama wa huwa ghairu zalimin abadan Allah ba azalimi bane ba har abada sai ce ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka bai kasance mai zalimtan bayi ba inna Allah la yazlimu mithqalu dharra Allah baya zalunci daidai da dan rana kwayar komayya idan rana ta haska in ka tsaya inda ta ɗan dungu za ka ga wasu wani ƙura-ƙura a cikin wannan idan da za ka sa ka ba za ka iya kama shi ba to daidai da wannan abin ƙasa da shi ubangiji bai zaluntan bawa in ya aikata sannan ya faɗa a cikin hadisul qudusi cewa a ubangiji subhanahu wata'ala inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalimu Allah ce na haramta wa kaina zalunci sannan kuma na sanya zalunci na haramun ne kuma a tsakaninku bayi da haka ku zalunci waɗannan ababen da Allah kadarta komi da kowa nashi ne ka fahimci matsalar a matsayin matsala ta komi nashi ne shi zai hukumta shi ya zartar da abin da ya ga dama inda Allah zai ɗauki bayi gaba ɗaya zuba su a gidan wuta adalci ne daga wajen shi kayan shi ne nashi ne wutar tashi ce mutanen nashi ne abinda suka rayu da su din kai baka da komewa shi yasa dole ka yarda cewa kai bawa ne na Allah shine hutunka shine zaman lahiyanka shine hutunka shine zaman lahiyanka ka yarda cewa kai bawa ne na Allah subhanahu wataala yaf'alu ma yasha'u Allah yana aikata abin da ya ga dama sannan kuma babu wanda ya isa ce dan me wa huwa ghairu zalimin ba zalimci bane ba abadan har abada taqaddasa ya tsarkaka an kulli su'in daga dukkan wani abu mumuna sannan kuma wahainin ya tsarkaka daga dukkan wani abin da yake halaka ne wa tanazzaha ubangiji ya tsarkaka an kulli aibin daga dukkan wani aibi wa shainin haka kuma daga dukkan wani abu mumuna Allah ya tsarkaka daga su Allah ya ce la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba wanda sai daga baki tambayi Allah me yasa akai kaza wa hum yusaluna amma su bayi sai an tambayi kowa duk abin da muka aikata da abin da muka ce da inda muka tahi da abin da muka kashe da abin da muka samu duka sai an mana raskwaran su gaba daya Allah ce fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin fala naqussanna alaihim bi'ilmin wama kunna ghaibin sai ce wal waznu yawma idhnil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun lalle Allah yace fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim zamu tambayi waɗanda muka aiko manzanni zuwa gare su kenan muko su manzannin wa Allah ce wala nas'alanna almursalina su ma manzannin sai mun tambaye su yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madha ujibtum ranan da Allah zai hada manzannin gaba ɗaya ce da me aka amsa muku sai su ce la ilma lana Allah mu da ilimin komi wannan annabawa da haka ubangiji subhanahu wataala la yusalu amma yaf'alu hum yusalun ba wanda ya isa tambayi Allah subhanahu wataala me yasa akai kaza amma kuma Allah zai tambaye mu gaba ɗaya mu me yasa muka yi kaza duk abin da muka ce da inda muka tahi da abin da muka kashe da abin da muka samu da abubuwan da muka aikata a cikin rayuwarmu gaba ɗaya tun daga ran da muka balaga har ran da za mu bar duniya inda muna mallake da hankalinmu to wannan raskunan gaba ɗaya sai ya zo mana a cikin abin da Allah subhanahu wataala zai tambaye mu don haka wajibin dukkan mutum mai imani ne namiji ko mace ya ga cewa abin da zai aikata da abin da zai ce da abin da zai ci da inda zai tahi da dukkan wasu mu'amalayya da zai yi da wasu harakoki da zai yi da kai kawo da zai a cikin rayuwar shi ya tabbatar da cewa wannan abin zai tsaya a gaban Allah kuma Allah zai tambaye shi me zai ce ma Allah alamatul istifham ubangiji subhanahu wataala ba a tambayin shi me yasa akai kaza amma Allah zai tambaye kowa me yasa yayi kaza mal yace wa fi du'a'il ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat a cikin du'a'ul ahya'i addu'ar rayayyu wa sadaqatihim da sadakar rayayyu manfa'atun akwai abin amfana lil amwati ga waɗanda suka mutu misali kai addu'an cewa Allah ya ji kan waɗanda suka gabace mu da imani musulmai ko shi ke wannan addu'a ce kuma za su amfani da ita sannan kuma kana iya yin sadaka da sunan cewa Allah ya sadar da wannan sadakar zuwa ga wanda suka wanda ya mutu wannan shi ma wannan abin mamacin nan zai amfana da shi to amma da wannan addu'ar da wannan sadakar da za a yi dole su zamanto akan tsarin karantarwar wa eh annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba haka ba kawai yau ka huci iska a garin na ka ce kai ga abin da za a yi kamar da za a ga so da yawa ana yi a lokacin da aka je binne mutum ko kuma daga ma an mutum ya mutu sai a zo a ce to daga an zo an yi zaman da ake kayan a yi sallah sai a rika duk wanda za ta hailala ake ja ko istighfari ake ja ko istighfarin hwami ake fida'u za a yi fanso shi za a yi daga wuta zuwa aljanna kaga tuni sun kai shi wuta wa ba su ilimi wannan ba su da kuma kaɓa ne da katsalan da a cikin al'amuran ubangiji musulmi ne ya mutu kuma na kyauta mashi tsammani yana wuta ko yana aljanna wannan tsakanin shi da ubangijin shi ne mu dai muna mashi fatan alheri ko muna roƙa mashi Allah subhanahu wataala kan ya mashi rahama di yanda mutum ya kai ga nagarta a cikin ku kowane ne buku da ikon da za ku daga baki ku ce ai wane yana aljanna yana hutawa wata rana sahabban manzala sallallahu alaihi sun ta yi jihadi wani wani yayi an kashe shi a wajen yaki kuma ya huto a bangaren musulmai ko musulmi ne kuma sahabin manzala ne suka ce wani yayi shahada manzala ce kalla yace a ha yace na gashi a gidan wuta saboda shi al'amarin imani al'amari ne na Allah al'amari ne na Allah abinda kai kake gani da idan ka la'alla ba shi bane abinda ke cikin zuciyar shi amma kuma kai yanzu ana so ka sa abin da ke cikin zuciyar shi a ba su kuma saboda ko kana so ka sani ba za ka sani ba saboda al'amari na Allah me za ka yi wane muna kyautata mushi tsammahani Allah ya mushi rahama Allah mushi gafara shikenan amma ka zo ka yanke cha da aljanna ne ko kuma kaza ne ko kaza ne wannan ganganci ne ko misali musulmi ne amma yana aikata aikon sabo sai ka ce a wani kaudan wuta ne wannan kuskure ne inda musulmi ne kai dai ka mushi fatan Allah mushi rahama sannan kuma wannan addu'ar da za a yi a lokacin da aka zo aka haɗin nan da ake jiran misali gawa a ce ai istighfari ake ja istighfarin da ake ja me ake cewa astaghfirullah ana ina neman gafarar Allah ni Hassan Ibrahim kai kana neman gafarar Allah kai ma ka ce astaghfirullah to me alaƙar shi da shi mutumin da ya mutu bai da istighfari ku ne kuka ma kanku kuma shi ma in ya dace da karantar manzo Allah ku samu ladan shi ko kuma Allah ya amsa in bai dace da da karantar manzo Allah Allah ya watsi ne sai ya zo a ce to yanzu ya zo hada ake sai can wani dagon hannu ya ce dubu kaza wani ya ce dari kaza sai ya ce to an samu kaza wani ya ce kaza ce an samu kaza kaga wannan bai daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ko da kuna a garinku ba hujja bane ba dan yan garinku ba hujja bane a cikin musulunci ina ruwan ina ruwan addini da yan garinku in kun aikata abin da yake na daidai idan ta kun samu lada idan muku aikata daidai ba kuma ba ruwan Allah da yawan ko ku nawa ne in dai ba daidai kuke ba ko ba daidai bane ba haka a lokacin da aka ɗauki wannan gawa aka je gindin kabari aka ajiye ta aka binne aka riƙa ya abdallah ya amatallah ya wane ne ya wane ne jiya da shi za ku yi wama anta bi musmi'in man fil qubur in anta illa nadhir wannan manzo Allah ka faɗi ba ba za ka iya jiyar da shi ba sannan kuma koda ka jiyar da shi walau sami'u mastajabu lakum ba za su yi amsa muku ba saboda mas'ala ta ba da amsa a cikin kabari ba magana a mace a mashi ya amatullah bane ba مسألة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء Allah shi ke tabbatar da masu imani akan faɗar magana ta daidai Allah tabbatar da masu imani faɗinta a gidan a nan duniya sannan kuma a cikin kabarinsu ma Allah ya tabbatar da su akan faɗin wannan kalmar amma duk mutumin da zai mutu a cikin musulunci a ce an tambaye shi waye ubangijin shi ai zai ba da amsa waye manzan shi ai zai bada amsa me addinin ka zai bada amsa to amma Allah ne ke tabbatar da masu imani da wannan magana ta gaskiya a nan gidan duniya sannan ya batar da azzalumai wa yudillu Allahu zalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah batar da azzalumai su kama kame kame su yi ta cewa ha ha ha la adri bin sani ba ban sani ba ku mushi addu'a abu na farko da za ku yi idan mutum ya mutu shine ku shahi idanun shi saboda ya tabbata a cikin hadisi idan idza faraqa idza faraqa ar-ruhul jasada idan rai ya bar gangan jiki tabi'ahul basar ido yana bin shi ido yana bin shi sai a shahi wannan idana daga an shahi idanun mi za a yi kawo addu'a za a fara mashi Allahumma ghafir lahu warhamhu Allahumma ghafir lahu warhamhu وعافه واعف عنه ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغفر له اللهم تجاوز عن تجاوز عن سيئاته Allah ka yahe mashi kusakuren shi Allah ka helauta mashi kabarin shi Allah ka saka mashi kabarin shi wannan shine abin da za a yi a zo a kai matakin da za a mashi wanka a kai matakin da za a mashi sallah a je a binne shi ana gama binne shi kuma daga an gama binne shi kowa ya daga hannu mai addu'a kowa ya daga hannu ya mashi addu'a manzo Allah yana cewa ud'u li akhikum at-tathbita fa innahu al-ana yus'al ku roƙa wa dan uwanku tabbatuwa saboda yanzu a tambaye shi ku roƙa mashi manzo Allah yayi nashi sahabbai su yi nasu to amma a yau zai ga mutane an ji makwantai jira aiki wani ho wallahi in dai ba wannan addu'a za ta liman ba to shi kuma zai addu'a ba yanda ya haka kawai zai hutu yanzu baka lura an aka je makwantai akwai wanda ma dama baki baki suke tsaya fatiya sai ya shafa mi aka yi mi aka ce ba wani shi wani wani alashi mace kuma yanzu wani shi ne zai hutu rika ce ai an hudu wani abu sabo to kai mai kasance a cikin addini zaka ci an hudu abu sabo kai wannan abin da kake ina dalilin shi yake shi kuma abin da kake cewa sabon ne shine abin da addinin ya sani da kai da iri irin ku da bauka karatu ku ka mutane matsalar tangarda buku karanta buku da alaƙa da addini ku kawai yan duniya ne ku yan harkokin duniya ne buku da lokaci sai an zo an yi wani aiki da sunan ibada hadisi ne ingantacce yana nan a rubuce a cikin littawai watakila baban kama ya bar littawar sana amma ba ka karanta ba ba ka yi kawai ka tashi ka ce ai ba haka nan ba ne ba kahin ka kore abu da sunan addini aiki ne ba na wasa ba haka tabbatar da shi aiki ne ba na wasa ba yana bukatar dalili tsaye kaga manzalla cha yake ud'u li akhikum at-tathbita ku roka mishi tabbatuwa saboda yanzu a mishi tambaya in ka ƙari adda ka taya ka ba dole muhimmin ƙari tare duk wanda ya ƙari ta yi shi in minti talatin mutum zai tsaya ya ma mamacin shi adda mahaifinka ya rasu sai a zo can a yi yar shafshaf ga inda aka ce manzalla ya ce ku roƙa mushi yanzu za a mushi tambaya sai ku hayo motuna yiwu ku zo gidan da aka yi mutuwa kuma wai anan za a zo a yi wani abu ba sa ku babu ku ka sakanku ko babu dalili a kai ku tsaya ku ruka mashi Allah iya wannan kowaye wanda ya kare ta shi kuma yanzu nawa za ka samu sallar gawan ma da za a zo a yi da shi ba a samun abin da ake karanta bai ke a ciki mi ake ca bai sani ba in aka yi Allahu akbar na fari ake karantawa la'alla ya sa ana karanta fatiha to aka yi kabbara ta biyu mai ake karantawa aka yi ta uku mai ake karantawa aka yi ta hudu mai ake karantawa duka kuma karatu ne wanda dole ne ka yi amma matsayinka na musulmi dai kawai ka zo dungungun kawai ka tsaka ka zo ka tsaya ba abin da ka sake hudu Allah ruwa wani asiri shi addini dole ga siyasa an yi karatu haka abin ba ya taima ko ina shi yasa za ka ana ta samun dameji haka sadaka la ma sadaka ga ga diyansu shi dan adam idan ya mutu ya bar da na gari ribar shi duk abin da yaron ya aikata na alheri sai an baka kamashin lada shi ne bayanin da muhammad nasiruddin albani ya ka a cikin littafin shi a hakamul jana'iz wa bid'aha da ya kawo wannan yake cewa sadaqa sadaqatun jari aw waladun salihun manzo Allah yake cewa walad salih yad'u lahu kabar da na gari wanda zai rika maka adda ko diya ta gari wannan ya huta daga cikin waccar ka'ida ta wa allaysa lil insani illa ma sa'a cewa dan adam babu wani abin da zai samu sai abin da ya kai ya kawo akan shi to aka ce dan shi yana cikin abin da ya kai ya kawo akai kai ka biya sadakin mahaifiyar shi kai hidindimun da ake ka auruta ka zo aka same shi aka yi wane ne ka ba shi tarbiyyar da ya kamata yanzu ka mutu yana maka addu'a ba addu'a ba duk abin da ɗanka zai aikata salloli guda biyar inda zai yi ka da kamashin lada saboda kai ne sababin zaman shi duniya shi yasa ake kwadaitarwa akan mutum ya tarbiyyantar da ɗiyan shi ka kula da karatunsu na addini wannan shine riba ka wannan shine riba ka dan sun karanta boko zalla ba su karanta Allah ba san Allah ba ruwansu da su maka addu'a riba me ka samu kai a ciki babu amma ka karantar da su Allah sannan kuma ba hana su su karatu su na rayuwa saboda su samu abin da za su samu na rayuwa amma kuma a daidai lokacin da karatun addini shine harko saboda kai ma shine abin da zai yi amfanin ka kuma su ma shine abin da zai yi amfanin su za su gane rayuwa su fahimci inda aka sa gaba ba gidadawa bane a addini kaga mutum ya kai shekara hamsin ya kai shekara sattin ya kai shekara saba'in idan yana karatu sai ka ji abin ba daɗi yanzu ka duwata yan siyasa da aka gudu ko a najeriya ne ko a ina ne wata na karanta mai sunanta suratu shara a alam na shara halaka sadrak wallahi in ka ji abin subhanallah babu daɗi babu daɗin ji babu daɗin gani ina kiyaye na ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala karatu sai bayan sallah Allah kai mu da lahi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله